إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidul imam shafi'i a wannan unguwa ta sura billi domin ci gaba da littafin al-muqaddim al-ashamawiyya wanda malam abul abbas abdul bari bin ahmad bin abdul ghani rifai al-ashamawi al-qahiri al-azhari al-maliki ya wallafa a yau muna rana ta alhamis wanda daidai ga shidda ga watan zulqa'da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda daidai ga 23 ga watan hudu miladiyar isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2026 wannan idan ban manta ba shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka za mu tashi inda malin yake cewa babu fara'idil ghusli wa sunanihi wa fada'ilihi malam ya kare bayani akan abun da yake hadasi ne akan abun da yake sa mutum yayi tsarki malam yayi bayani akan abu na farko wanda akan abu na farko wanda shine arwalla wanda shine za ya dauke ma mutum hadasin shi domin ya samu yayi ibarar da Allah madaukakin sarki ya wajabta masa to shine malam yanzu zai magana akan alhadathul akbar shine tsarki wanda yake babba shine lokacin da mutum ya buƙaci dole sai yayi wanka domin ya dauke makansa wannan wannan dacin da ya same sa domin domin ya samu yayi ibada yayi sallah to shine malam zai magana akan alghuslu wanka da abin da yake sunnonin shi ne da abin da yake fada'il ne na shi na shi wanka shi wanka wajibi ne ga duk mutumin da ya samu wata najasa ko ga macen da ta samu jini na haila ko ga macen da ta samu jini na nifasi Allah madaukakin sarki yana cewa in kuntum junuban fatahharu idan kun kasance kuna masu janaba ne ce ku yi tsarki domin ku samu ku yi ibadan da Allah madaukakin sarki ya wajabta muku to anan malam yana cewa babu fara'idil ghusli wa sunanihi wa fada'ilihi malam zai magana kan abin da yake farallai ne na wanka da sunnonin shi da fada'ilkin shi idan aka ce al-ghuslu a yare na larabci bi dhammil ghayr ana nufin da shi wankan shi karan kanshi da mutun zai ko ko motsin da mutun zai yi a lokacin da yake yin wanka wannan harakan da za ka yi ka ɗauki ruwa ka watsa ka ɗauki ruwa ka kai a kai ka ɗauki ruwa ka kai a jiki wannan shine ake ce ma al-ghuslu idan kuma aka ce alghaslu bi fathil ghaini ana nufin da shi shi ruwan da zaka yi amfani da shi domin kai wanka shi ake ce ma alghaslu idan kuma aka ce alghaslu bi kasril ghaini shi kuma ana nufin da shi abinda zaka yi amfani da shi a wajen wanka ko soso ko sabini ko wani abu da zaka yi amfani da shi domin ya hidda ma da ci to malam zai magana akan fara'id na al-ghusl da sunan da fada'il amma abinda malam bai kawo malam bai kawo abinda suke mujibatul ghusl ba bai kawo abubuwan da dole su ne za su sa mutum yayi wanka ba wannan su ne abubuwan da malam ya kamata ya fara da su kamun ya shiga akan fara'idul ghusl da sunan kinshi da fada'il kinshi malamai sun zana wasu abubuwa kaman guda shida zuwa biyar waɗanda su ne suke sa dole mutum ya yi wanka kamun ya yi wata ibada abu na farko shi ne sai mutumin da ya kasance ya fitar da, da, da mani ta hanyar saduwa ko ya fitar da shi ta hanya ko ta hanyar barci wannan mutumin duk mutumin da ya sami kanshi a cikin wannan hali mutumin da ya fitar da mani ko ta barci ko mutumin da ya fitar da mani ta hanyar jima'i to wannan shi ma zai yi wanka kamun yayi wata ibada wadda take ta sallace ko kamun yayi wata ibada wadda Allah madaukakin sarki ya farlanta masa ta ta sallah amma fitar maniyin sai ya kasance ya fita ne ta al'adan da ya saba fita imana sai ya fita ne ta jin daɗi ya kasance hanyar barci ne ko ya kasance haraka ce ta jima'i ya kasance da ya fita ko ta tsananin tunani da kake yi na kan wani abu na alaƙa ta jinsiya sai ya sa ya fita amma idan ya fita ta hala wanda ba na jin daɗi ne ba misali mutumin da da da kunama za ta cije shi sai ya fitar da mani to wannan ba zai wanka ba domin ya yi sallah mutumin da zai ji tsoro tsaba ya ji tsoro sai ya fitar da mani a jikin shi wannan ma ba zai wanka ba zai yi sallah haka mutumin da za a yi mishi fashi a yi mishi wata operation sai a fitar da wa'annan ruwan to shi ma ba zai yi wanka ba saboda ruwan sharaɗin wanka dole sai ya kasance abin ya fita ne ta hanyar da ya saba fita abu na farko ya zamanto ya fita ne ko ta hanyar barci ko ta hanyar halke sannan ya kasance ya fita ne saboda abin da yake jin daɗi ne sannan idan mutum ya yawaita tunani mutumin da yawaita tunani balaga ta zo masa ko mutum ya yawaita tunani akan mace sai bayan ya ƙare tunanin da awa ɗaya ko da awa biyu sai kuma ya zubar da mani a jikinsa ko shi ma wannan zai yi wanka kenan duk idan ya fita ta hanyar da ya zamanto hanya ce mu'tada lilazzatin saboda jin daɗi to anan mutum zai wanka amma idan zai fita sabanin haka to anan mutum ba zai wanka ba abu na biyu da yake wajabta ma mutum yayi wanka kamun yayi sallah shine ya kasance cewa madhibul hafashati fil farji kamar yadda malamai suke faɗa shine ya kasance azzakarin ɗa namiji ya bace a cikin azzakarin ya mace to anan shi ma mutum zai yi wanka sawa'an mutum a lokacin ya fitar da mani ko bai fitar da mani ba idan dai mujarradul wata da dai ya shiga to shikenan mutum zai yi wanka shine abin da malamai suke ce ma mawdi'ul khitan a lokacin da da kunguru guda biyu suka hadu to a lokacin mutum yayi inzali ko bai inzali ba a wannan lokacin shi ma mutum zai yi wanka amma misali da za a ce mutum ya yi jima'i misali to bayan ya yi wanka kuma sai wani sabon mani ya ƙara fito masa to wannan ba zai ƙara komawa ba ya ce zai sake sabon wanka kawai zai yi arwalla ne shi yasa a lokacin da mutum ya ƙare jima'i ba a so da shi ba ya tashi ya yi wanka kai tsaye an so mutum ya ɗan shira har duk sauran abin da ya so ya fito idan ya ƙi da fitowa a lokacin sai mutum ya yi wanka amma da za ka yi gaugawa ka yi wanka kuma bayan ka yi wanka sai wani sabo ya sake fitowa to nan ba ka bukatar sai ka sake sabon wanka a nan za ka yi arwalla ne domin ka yi sallah a duk lokacin da al'auran namiji tabbace a cikin al'auran mace mutum zai yi wanka ne sannan ya kasance ya shiga ta gaba ne ko ya shiga ta baya ne duk ta inda ya shiga musamman ya shiga ta dubura ne ko ya shiga ta gaba ne inda ya saba shiga a nan mutum zai yi wanka kuma ko da a ce mutum namiji zai kama Allah ya sawake zai saru da dabba ne ta ta zai saru da dabba ne abinda ba mutum ba da dai farshin ka ya bace a ciki wal iyadu billahi to mutum zai wanka haka da mace ce za ta kama azzakarin doki ko azzakarin jaki ko wani abu da ya kama da haka ta sa a cikin farshinta ita ma wannan ya zamanto dole sai ya kasance ta yi wanka to wannan shine abubuwa abu na biyu wanda suke sa mutum ya yi wanka abu na uku wanda yake sanya mutum ya yi wanka shine in qita'u damil hayd al-kharij bi nafsihi shine lokacin da jini na haila ya tsaya to a lokacin ma mace za ta yi wanka ne domin ta yi ibada haka lokacin da jini na biki shi ma ya zubar koko lokacin da jini na biki ya tunkudo an a hidan ko ba a hidan ba dan ya zo da rai ko bai zo da rai ba in dai jinin ya fito ko da a ce jini ya fito amma sai da aka mata washi aka hiddo dan to shi ma wannan idan jinin ya yanke mace za ta yi wanka to a nan a ƙarƙashin jini na haila da ƙarƙashin jini na nifasi wanda na aihuwa ne malamai suka yi maganganu guda uku ya ne mace za ta gane cewa ta yi tsarki domin ta samu ta yi wanka abu na farko malamai suka ce akwai alshufuf shine ta ga cewa wurin da jinin yake fitowa ya bushe mace kuma za ta iya gane haka ne a lokacin da ta sa wata kaɗa ko ko a lokacin da ta yi amfani da wani tsimma ta sanya shi a cikin jikinta to anan za ta iya gane cewa akwai alshufuf kenan a jinin ya riga ya bushe ya tsaye da zuwa ta lokacin mace za ta yi wanka domin ta yi tsarki domin ta yi ibadar da yake gabanta abu na biyu da mace za ta gane cewa ta yi tsarki shine alqasatul bayda kamar yadda malamai suke faɗa shine ta gani wa'ansu ruwa farare wanda ba su da kauri sosai suna fitowa daga cikin daga cikin farshinta to wannan ma yana nuna cewa alamu ne na tsarki to anan ma mace za ta yi wanka domin domin ta yi abin da yake gabanta na na ibada abu na uku da mace za ta gane cewa ta yi tsarki daga jini na haila ko daga jini na nifasi shine ya kasance jinin na haila ya kai iya adadin da ya kamata ya tsaya idan kuma jini ne na biki shi ma ya zamanto ya kai adadin da ya kamata ya tsaya idan jini ne na haila shi mun sani cewa kwana goma sha biyar ne to wannan ko da ta yi kwana goma sha biyar to lokacin tsayawan shi a lokacin za ta yi wanka domin ta yi ibadanta haka idan ya kasance jini ne na na nifas jini ne na biki shi kuma wannan wata biyu ne wata biyu ne idan bai tsaya ba da wata biyu ya cika to duk jinin da zai zo a baya wannan ba jini ne na biki ba jini ne na wani abu daban to a nan ma mace za ta iya gane shi domin ta samu ta yi wanka ta yi ibadan da yake gabanta abu na uku da yake sa mutum ya yi wanka shine kafiri wanda ya amshi musulunci kafirin da bai da da yan musulunta to shi ma zai je yayi wanka ne domin ya shiga musulunci bayan ya shiga musulunci sai yayi wanka saboda me yasa zai wanka saboda kamun ya shiga musulunci ai akwai janabobi wanda ya tayi wanda tana yiwa addinin da yake a ciki baya da tsari na wanka kuma ko da addinin da yake ciki yana da tsari na wanka to zai kasance ba irin tsari bane na wanka na musulunci to shi ma kafiri a lokacin da yan musulunta mace ce ko namiji ita ma a lokacin za ta yi wanka saboda ta yi ibadan da yake gabanta abu na hudu da yake sa mutum ya yi wanka shine mamaci idan ya mutu shi ma wannan za a yi mishi wanka yana daga cikin mojibatul husn a nan malamai sun yi sabani wasu suna ganin wajibi ne wasu kuma suna ganin sunna ne wasu suna ganin ya zamanto wajibi idan akwai daman a yi a nan ya zama wajibi a yi mutum amma ina ya kasance babu daman a yi ana cikin daji ko ya kasance wanda suka mutu suna da yawa sun kai su hamsin ko sun kai su ɗari ko suna da yawa a halin da ba za a iya cewa a dokan daji sai an makowa wanka ba to a nan kawai za a yi gina ne a za a musu sallah ne a yi gina a binne su wannan su ne abubuwa guda hudu da malamai suka zana masu mujibatul ghusl abubuwan da suke sa dole mutum ya yi wanka idan dai ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan ya faru da shi kamun yayi ibada amma al'imamu tata'i a cikin littafin shakwatatu sadadi wa rushin ya ƙara wani abu na biyar yake cewa shakku mutumin da ya shakku shinwai na fitar da najasa na fitar da mani a jikina ko ban fitar da mani a jikina ba to idan mutum ya wannan shakkun shi ma zai yi wanka sannan mutumin da yake shakku mutum ne yake wasa da matar shi ko mutum ne yake wasa da wata mace misali sai yake shakku shin wai farjin shi ya bace a cikin farjin ta koko dai yana shakku akan wannan to shi ma wannan zai yi wanka idan mutum yayi shakku akan cewa yayi inzali ko bai inzali ba wannan zai yi wanka idan mutum yana shakku shin cewa farjin shi ya shiga a farjin mace to shi ma wannan zai yi wanka amma dai abin da yake mujibatul ghusl wanda muka zana guda hudu wannan shine abin da yake wajibi amma wannan wanda al-imamu tatai ya kara na karshe wannan bai zaman to ya kasance wajibi ne ba na cikin wanka saboda idan mutum ya shakku shakku kadai ba zai saka wanka ba dole sai ka samu wani yaqini mai tabbatar ma da cewa e tabbas kau kaga alamun cewa ka fitar da najasa a jikinka to anan sai mutum ya samu yayi wanka domin yayin ibadan da yake gabansa malai yake cewa babu fara'idul ghusl malai yake cewa babi da zai yi magana akan abin da yake farillai ne na wanka wa sunanihi da abin da yake sunnonin shi ne wa fada'ilihi da falalolinsa malai yake cewa fa amma fara'iduhu fa khamsatun malai yake cewa amma farillan wanka guda biyar ne da haka ce farali kamar yadda muka gayi a baya abinda in baka zo da shi ba ibadan ka zai iya lalacewa wankan ka zai iya bacewa ya zama wankan bai ba gaba ɗaya malai yake cewa na farko anniyatu shine mutum mutum yayi niyya ita kuma niyya kamar yadda muka faɗa mahallu halqalb wurin yin ta shine zuciya zaka kudirce ma ranka cewa zan yi wanka ne na janaba domin in doke ma kaina najasa in samu in yi sallah amma da za a ce mutum yana da najasa ta janaba amma sai ya zo ya yi wanka ba tare da ya yi niyyar cewa ba wannan wankan na janaba ne za ce wannan wanka ne ba wankan janaba ba dole sai mutum ya yi niyyar cewa wannan wanka da zan yi wanka ne na janaba domin ya ba da dama in yi sallah idan dai mutum bai yi niyyar wannan ba to in ya yi wanka dubu to yana nan da najasarsa Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat Allah yana cewa ayyuka suna tabbatuwa ne da niyya kenan idan mutum zai yi aiki na ibada dole sai ya kudirce cewa zan yi wanka na janaba domin ya bani dama in yi sallah kuma ba dole sai mutum ya yi firci ba ya ce na yi niyyar yin kaza kaza Allah shi ya san abubuwan da ke akwai a cikin zukatan mutane kawai za ka yi niyya ne a ƙarƙashin niyya idan mutum ya haɗa janaba guda biyu misali mace ce ta haɗa tsakanin jini na haila kuma tana da haila kuma ga janaba a jikinta to wannan kaga najasa biyu ta haɗu kenan to kawai za ta yi niyyar guda ne idan ta yi niyyar guda ya ɗauke mata duka amma da mutum zai haɗa abin da yake sunna ne da abin da yake wajibi ne misali mutum yana da janaba kuma sai ya kasance rana ce ta juma'a kaga wanka biyu ya haɗu da shi kenan ga wanka wancan na wajibi ga wanka na sunna to anan zai niyya yin wanka ne na wajibi idan ya niyya yin wanka na juma'a to wancan wankan bai sabka ba a kansa dole sai ya yi niyya yin wankan wajibi to idan ya yi wannan wankan na wajibi kuma ya ɗauke masa na wannan na wannan sunnan tashi malai ke cewa abu na farko an niyyatu shine mutum ya yi niyya abu nabi malaka ta wata amimul jasad bil ma'i shine mutum ya tabbatar da cewa ruwa sun isa dukkanin wani kwararo na jikinsa dukkanin wata gaba taka da ka sani ba wai zaka zo kai tsaye ne kan famfo ba sha kai wanka ka tahiyarka idan kai haka akwai matsala duk wata kafa da ka sani a jikinka tsakanin duburarka tsakanin hamuttarka tsakanin ƙawahunka duk inda ka san akwai wata gaba da za ta iya haɗuwa to ya zamanto dole mutum ya yi ƙoƙari ko ina a jikinsa ya tabbatar da ya game masa jiki idan mutum ya bar wani abu da gangan bai wanke shi ba idan dai an jima ka daɗe baka wanke wannan abin mace wankanka ya ɓaci idan kuma ya kasance kamance ne kamance baka wanke wata gaba ba to za ka zo da shi ko da ko wankan ya jima ko da ko bayan sati ne ka tuno cewa ashe wankan da ne na janaba can ban cuda tsakanin waje kaza ba to za ka koma ne ka cuda shi kuma malamai suka ce idan ka yi sallah sallan ka ta lalace dole sai ka koma ka sake wannan sallan da haka abin ba na wasa ba ne ba wanka ne ba irin yadda ka ga dama ba ba lake cewa wata amimul jasadi bil ma'i ka tabbatar da cewa dukkanin wata kafa ta jikinka ta samu ta samu wa'annan ruwa Allah yake cewa abu na uku wadalki jami'il jasadi Allah yake cewa wadalku jami'il jasadi da tuccuda dukkanin dukkanin jikin mutum bayan ka tabbatar da cewa ruwa ya kai a ko'ina a jikinka to kuma sai ka tabbatar da cewa kuma lalle ka tuccuda ko'ina amma tuccudawa malamai suna yin sharadi ga mutumin da yake iyawa mutumin da baya lafiya wanda da ƙyar yake tashi to shi ba cuccudawa bai zamanto wajibi a kansa ba saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha a lokacin zai yi tsaye ne a gindin banko ko ya tsaye a gindin sokin shi yayi wanka daidai gwargwadon rashin lafiyarsa daidai gwargwadon abin da yake iyawa malai yake cewa wal fawru malai yake cewa da gaggautawa shine mutum ya yi kokari ya gaggauta ba tare da ya sa wani lokaci ba tsakanin wankan shi idan ka shiga ka san abin da ya kai ka kai gaggauta daga wannan gaba sai wannan gaba mutum ya yi abin da ya kai shi ya fito malam ke cewa wa tahlilu sha'ari da tsatsefe gashi na kai da tsatsefe gashi na kai mutumin da yake da gashi duk inda ka san akwai wani gashi da yake fitowa a jikinka da gashin maraka da gashi na hamujja da gashi na kai wannan duka za ka yi ƙoƙarin cewa ka tsatsefe shi ka yi ƙoƙarin cewa duka ruwa ya kai a jiki kuma ka cuccuɗa ko'ina amma a nan a ƙalƙashin wata halilu sha'ari da tsatsefe gashi a nan malamai sun yi magana misali za a ce amarya ce an kawo ta an ɓata kuɗi an yi makeup an yi an yi kitso da ake irin na zamani kuma gashi an kawo ta a gidan miji tana da janaba to idan ta zo wanka wannan kitsan za a warware shi ne saboda a samu ruwa ya shiga ko ina ko koya ne za a yi to a nan malamai wasu sun daga kafa sun ce tunda abu ne na kashe kuɗi an riga an kashe shikka biyar an kashe shikka goma wani an kashe shikka ashirin to saboda ka a bata kuɗi za ta iya kawai ta yayyafa makan nata ruwa shi kenan wankanta yayi kuma a ci gaba da mu'amala kuma a duk lokacin da janaba ta same ta ba sai ta warware wannan kan ba saboda su wajen malaman malikiya su ne suke ganin dole cewa sai an tsatsefe gashi ma wajen malamai na hanafiya su suna ganin idan dai ruwa ya biya wuce to ya isa ya wadatar to anan malamai suna kokari su su su nema mata sauki sai ya kasance ruwa sun bi ta wuri sun wuce koko kai ne kamar yadda ake an sa turare mai tsada a ciki yadda wasu al'adun suke yi turaren da ake sanyawa akan turare ne wanda yake yana da tsada sosai to idan aka ce a wanke shi kuma kaga an bata jika 20 ko 30 ko an bata manyan kuɗi da aka sai wannan turaren to anan ma wasu na ganin kawai za a bi ruwa za ya bi ya wuce malai yake cewa wa sunan wa amma sunanuhu fa arba'atun malai yake cewa amma sunnonin wanka guda hudu ne malai yake cewa abu da farko ghaslu yadayhi awwalan ila ku'ayhi shine mutum ya wanke hannayensa zuwa guwawun shi na farko ya wanke hannun shi ghaslu yadayhi awwalan ila ku'ayhi shine ya wanke hannayensa zuwa guwa hannunsa ta farko so uku wal madmadatu ya kasance ya ibruwa ya kurkura su wal istinshaqu ya shaki ruwa amma anan malam bai gai ba abin da yake maido shi ne saboda idan ka ce al istinshaqu ba zai yi ba ka shaka ruwa a hanci kuma ka ce ka haɗe su dole sai ka dole sai ka maido su shi yasa wasu malaman idan suka ce al istinshaqu ba sai sun ce al istinsharu ba saboda aikin guda ne amma kuma aiki biyu za ka yi a lokacin bala cewar istinshaku bala yake cewa da shakarwa a hanci da medosu wa mashi shimakhil udnaini bala yake cewa da shafar abinda yake cikin kunnuwa da shimakhil uzn shine wannan hudan wannan hudan na cikin kunnan mutum shi kuma mutum zai wanke shi ne amma zai yi ta yadda ba zai cutu ba ba za ka ibi ruwa ba haka kawai ka watsa a cikiya za ka ɗan karkato kunnanka sai ka watsa ruwan yanda idan ruwan ya shiga ba zai shiga inda zai cutar da kai ba malaki cewa amma fada'iluhu fasittatun malaki cewa amma falalolin wanka abubuwa ne guda shida malaki cewa albad'u bi izalatil aza al jasadihi malakita shine mutum ya fara da gusar da najasa akan jikinsa albadu wannan shine falalan amma gusar da da janaba a jikin mutum lokacin da yake wanka wannan shi wajibi ne farawa da shi din shine falala amma hitar da ita daga jikin mutum kuma wannan wajibi ne malakita thumma ikmalu a'dha'i wudu'ihi sannan mutum ya ci gaba da wanke bagire na wurin arwallansa wa ghaslul aali qabla al-asafin malace sai mutun ya fara da wanke abun da yake saman jiki ne kamun ƙasa mutun ya fara da da da da wanke saman jikinsa ya fara da kansa sannan ya fara da sharansa wannan na dama sannan sharansa na hagu sannan daga abun da ya kugunsa zuwa zuwa can ƙasa bayan ke cewa ghasilul aali qabla al-asafi ya fara wanke abun da yake sama ne kamar ya wanke abun da yake ƙasa ne wa tathlithur ra's bil ghusli sannan ya kasance ya kwashi ruwa su uku ya wanke kansu da shi babu abun da aka so a wanke shi su uku idan ana wankan janaba kaman kai wannan falala ce wanda take mai karfi bayan ke cewa taslisur ra's bil ghusli والبدء باليم باليم بالميامن قبل المياسر malai ke cewa da wanke kai so uku wal bad'u bil mayamin da mutun ya fara da abun da yake dama ne qabla al mayasiri kamun mutun ya fara da abun da yake hagum ne wa qillatul ma'i ma ihkamil ghusli malai ce da kankantan da ruwa ma ihkamil ghusli da tabbatar da cewa kuma wankan yayi mana ka ibi ruwa waɗanda suke ruwa ne ɗan kaɗan amma kuma ka tabbatar da cewa da abin da malam ya zana ka tabbatar da cewa ka yi wannan abun ka cuɗa kamar yadda ya kamata alamai sun hana ɓanna ko allah ya hana ɓanna ko da mutum yana a kan teku ne ko da mutum yana a kan famfo ne to mutum ya yi ƙoƙari kada ya abin da yake ɓanna ne ka yi iya abin da ka san cewa wannan ba ka yi ɓanna ba ka kunne famfanka amma kada ya zama to a ce ka bata abin da yake ya wuce hankali saboda kana wankan jaraba Allah yana cewa kada a yi banna masu banna sun kasance yan uwa ne na shaidan bala ce wallahu a'lam Allah madaukakin sarki shine yafi kowa sani to wanka na janaba ya kasu kashi biyu akwai kaifiyatul ijza akwai kaifiya wanda mutum zai yi wanda ya wadace shi shine mutum ya zo misali yayi niyyar wankan janaba kawai ya zo ya kunna famfansa sai ya tabbatar da cewa dukkanin ruwa dukkanin wata gaba ta jikin shi ya wanke ta to malamai sun ce idan mutum ya wannan wankan janaba ya yi shi ne misali ka yi niyyar cewa zan yi wankan janaba amma ka zo a gindin famfo ka kunna famfo ka tabbatar da cewa ka wanke dukkanin jikinka da dukkanin dattin da ya fito a jikinka to malamai sun ce idan dai mutum ya yi niyya wannan kuma ya yi amma akwai sifatul kamal sifa wadda take ita ce tafi kowace sifa cika wadda idan mutum ya yi ta to ya fi ka samun lada kuma shi ne ya yi ya yi abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a zo da shi ita sifatul ijiza sifatul al'ijiza sifatul kamal shi ne mutum ya zo a gindin famfo sai ya wanke hannunsa idan ya wanke hannunsa haka so uku sai ya zo inda dacin ya zuba a cin wanshi sai ya wanke a nan an gane ko to inda datin ya zuba a cin wanka sai ka wanke a jikinka duk inda ya zuba sai ka wanke sannan mutum sai ya kama azzakarinsa sai ya wanke daidai nan inda daudan inda daudan ta zuba idan mutum ya kare da nan sai ya zo ya yi arwalla guda guda idan mutum ya yi arwalla guda guda ya kare sannan sai ya ɗauki ruwa so uku ya kai a kansa ya wanke ya ƙara kwasowa ya kai a kansa ya wanke ya ƙara kwasowa ya kai a kan shi ya wanke an gane ko sannan sai ya zo ya tabbatar da cewa a nan cikin kunnuwan shi a nan tunda idan ka zo a rwalla ka kwankwale abin da yake waje ne da abin da yake nan ciki to a nan ciki bayan ka ƙare da kai so uku sai ka zo ka watsa ruwa a nan ka tabbatar da cewa ruwan ya shiga tsakanin wannan kwaranyar ta kunnuwa sannan shi ma wannan ka tabbatar da ruwa ya shiga sannan sai ka kwashi ruwa ka fara wanke abin da yake dama ne daga wannan kafaɗar taka abin da ya zo daidai nan ɗinka za ka cuɗa haka ka wanke abin da yake ya zo nan ne sannan sai ka dawo ka fara da wannan na hagu shi ma da abin da yake zuwa kafaɗa ne abin da yake ƙugu ne sai ka wanke shi ka tabbatar da cewa ko ina ya ruwa ya bi sannan sai ka dawo ka kama daga ƙugunka abinda yake daidai gabakka ta guwa ta ta kafa sai ka wanke a nan sai ka dawo a hagun kuma shi ma ka wanke daga kugunka abinda yake zuwa ga guwanka sannan sai ka dawo kuma a dama ka wanke daga guwa abinda yake ƙasa sannan ka dawo a hagun ka wanke daga guwa abinda yake yayi ƙasa wannan shine sifa wanda ya zo a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dama to idan mutum yayi wannan wankan shi yayi idan mutum ya yi kalar wancan shi ma dai almuhim ya kasance mutum ya yi niyya sannan idan mutum ya yi shi da sabulu shi ma ya yi duk abin da kashi kana ya amfani da shi domin ya ya hidda ma wannan da cin saboda shi sabulun wasila ne dama me ake so ka fitar ka fitar da dauda a jikinka to idan kai niyyar cewa za ka yi wanka na janaba kuma ka ƙara da sabulu kaga tsafta bisa tsafta kenan to anan shine wanka kala biyu da malamai suke ce masifatul ijza da sifatul kamal anan kuma ya kamata mu tsaya abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
akwai tambaya
That's all.